إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه المجاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدوا لنا بهذا المغبر والتاقف بنظرة تأتي بزفر وبعد الحمد لله من داو كرتمنا آه نحو na ajrumiya yau 20 ga watan 2015 insha Allah za mu daura hannun muka ta idan ba manta ba mun tsaya ne a kan al'asma'ul khamsa za mu tashi a kan al'asma'ul khamsa ina ne gudu an gani ba muna cikin bayani akan alamat na al'iraq muka yi bayani cewa lirrafi معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون وما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع مواضع في الاسم المفرد وجمع وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يجد بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة يو وهي أبوك أخوك هموك أخوك وذو مال شكرا muna kan wannan gurin wasil asma'il khamsa wa amma wawu fa takunu alamatan lirrafi wawi yana zama alamar raf'a fi mawda'ain a gurare biyu sai jam'il muzakkar salim a jam'il muzakkar salim wanda mun yi bayanin sa sai wa fil asma'il khamsa yana kuma zama alamar raf'i raf'a shi wawi a cikin asma'ul khamsa wanda su ne abuka akuka hamuka huka zo malik to nan an ce asma'ul khamsa mai da na faɗa in ka je littattafa manya aka yi tafi sai ka ji an koma asma'ul sit ba kamsa ba akwai wanda bai zo ba anan shine hanuka hanuka hanuka da hababba nan akwai abuka akuka hamuka huka zomale su ne asbabul khamsa amma in ka ƙara gaba can za ka ga babu wannan so ala'ayi halin dai da shi wannan abin da ya sa suka dawo haka akwai manya-manyan malamai kamar imam al-farra malamin nahawu ne na duniya gaba daya imam al-farra da shi da zajjaj su a wurin su asma'ul khamsa ne amma imam sibawaihi shi a wurin su asma'ul sit ne su shida ne shi ya kawo shi ya kawo su guda shida amma shi imamul farra da azzajjabi sun tsaye da su a asma'ul khamsa so saboda haka dai in kuna tunawa kwanan baya can mun karanta wannan da yake anwa'ul i'rab din daga kan al-i'rab anwa'uhu wa alamatu in kun koma baya karatun da muka yi a baya za ku za ku san da wannan karatu ran da muka shiga al-i'rabi na karanta mana wannan ha zuwa nan daga al'arabu wa anwa'uhu wa alamatuhu za ku bi za ku tarar da karatu da ku jona so kaga nan bayan mun je wata satamurru bika hadhihi al-abwab da sanu wannan babu babu da bakwai za su shuɗe maka mafassalatan baban baban suna abin rarrabawa babi babi kowanne da babinsa wanda aka ce alama na far'i na lirabi alama na rasta dama mun ce su biyu ne akwai alamatul asliya wadda ake lirabin su da haraka da harakoki wato wazani ko kuma duk karafin yana baya wanda ake yin sa wato da raf'a da nasba da jarra da jazma shi sannan akwai kuma na far'iyya alama na far'iyya su kuma su ne wadda za a zo a ce ba da yadda aka karanta shi a baya ba so a takaice dai yau za mu dora daga wancan karatun a wannan littafi na kasurun nada wa ballu sada na ibn hisham al ansari saboda ya fi fitar da abun a fili sai mu duba wannan babi din a ciki insha Allah saboda karin fa'ida yace sad ma'anan sadi in kaga sadin da ya sa din nan nafsi kenan ainihin nafsin abinda ya rubuta a littafin sa na farko shine zaka ga ya sa sadi a wani wuri zaka ga ya sa shi shi ibn hisham shi ya rubuta wannan qatrun nada wa ballu sadani littafin da ake kira kadur na dawa ballo sada shi ne iya wannan jan da kuke kallo jan rubutu da kuke kallo shi yasa duk wani jan rubutu da kaga an sa sadin sadin duk inda kaga an sa sadin to ainihin kadur na dawa ballo sada shi daga baya da kansa yazo ya sharhi littafin sa za ga shi ne shi da kansa yazo in maganganun da ya a wancan littafin sai yazo sake yin sharhi wani littafi sharhan wancan din ya sama da suna sharhu qatrun nada wa ballu sada gashi shahu qatrun nada wa ballu sada qatrun nada wa ballu sada shine jaja rubutu wanda aka sa sadu sharrin kuma shine wanda zaka ga an sa shine ma'anan shin sharh ma'anan sad nafs so saboda haka yace illa al asma al asma as sitta banda fa al asma as sitta su kam wahiya su kam sune abuhu أخوه حموها هنوه فوه ذو مالك duk duniya inda aka tambaye ka duka in an ce maka kam kam al-asma to abinda muka sani zai zahiri asma'ul khamsa zaka ce kams amma fa inda zajjaj wal farra kenan auren imam zajjaj da farra asma'u su biyar ne amma in ka zo abu imam su bawai su shida ne shine mai wannan ra'ayi a malaman nahau su ne wa ne an cika kirgo su ka ce abuhu abuhu hamuha sai ka tsallake hannu banda shi in ra'ayin su farra da zajjar za ka yi sai ka ce huhu da zumal amma in ka ɗauki ra'ayin shi ba wai ka dauka da haka hada da hanuhu waɗannan faturfa bil wawi ana musu rufa ne da wawi suka ba da haraka ba wa tunsabu bil alif ana musu nasba fata kenan da nasba wa tujarru bil ya ana musu jarra da ya shine na taba gaya muku a saudiya da muka je tambayoyin da suka suka ce kam a tadiri asmar kam na ce na ce musu na mai na dariya ma lokaci amma hiya na gaya musu kirga musu waɗannan abuhu akuhu hamuhu fuhu zumari banda hanuhu tunda asmar kam suka ce ni sai na tsallake hanuhu suka ce mini turfa'u bi maza na ce bil wawi tunsabu bi maza na ce bil alifi tujarru bi maza na ce bil ya to shi ne tambayoyin da za su iya zuwa maka wata rana kana gani kamar kayan wasa sai ka je wata rana wani abu ya dauke ka karatun da kai ajiyar sa shekaru sai ka jan kwada ma tambaya kai ka hau hada zuba in ba mai da hankali kake ba ko kana gani bari yi ba wata rana baka sani na za ka samu kanka ba za a zuwa ce za ka tafi Saudiya amma ya kai wani jarrabawa kamar yadda muka yi zuwa mu Saudiya ai jarraba muka yi in da ba ci ba da bara ci wallahi aka yi karatun wata ɗaya tur da wani su kwanaki aka yi jarrabawa wanda duk ya samu mumtazul awwal shikenan ya haihu aka biya mana mu goma cikin mutum ɗari biyu da wani abu mu goma kacal muka ci kuma daga nan aka ce so kaga ashe sai a mai da hankali wata rana zai ma amfani kana ganin kamar ka a duniyan kenan mana yadda gonga na farki to yadda ake son ka duka kuma in an ce sai an yi wannan jarrabawan kafin a ci a biya maka kaga sai ka zo ka ka wahala kai ga bugu yake ciwa sai ka zauna a kuban ka kawai masu tafiya su tafi so menene abuhu ba wanda bai sani ba me abuhu baban shi ko ko uban shi akuhu ba eh dan uwan shi to mu tsallake biyun nan fuhu ba fuhu bakin shi eh haka ne zumalin ba mai dukiya abocin kudi to mu dawo baya hamuha shiba hamuha shiba tambaya nake ne ba sani ba to to bari in ja muku wani hadisi za ku tuna wanda suka karanta hadisin wanda duk suka yi bugiyatul muslimin za su tuna annabi ya ce wa iyaku wa dukhula ala nisa a hirdin ku da shiga kan mata wanda ba naku ba matan aure wani ya ce ya rasulullahi a ra'aitar hamu a ra'aitar hamwa shin baka ga hamu ba daga hamu haɗin nan ne ban ji ba banji wallahi banji ba ha nan ga ai wani abu daban kuma ka tsaro malam almautu da yace a ra'aita alhamwa sai annabi yace alhamul mautu ai ba wai fassara hamu ne ba shi ai ya san me aka tambaye shi wanda ya tambaya ya san me ya tambaya shin baka ga hamu ba ya rasulullahi hamu ba shi zai iya shiga sai ce alhamul mautu hamu mutuwa kenan ai ba ya fasar hamu bane in kana jin fasar hamu aka yi to ba to da mutuwa to ba mutuwa ya ce hamu ai mutuwa ke nan misali ake yi kamar misali ta zo kashi ya rasu da annabi ya ce na a hirɗin ku da shiga kan matan da ba naku ba matar da ba ta ka ba ka shiga daga kai sai ita a ɓangaren ta annabi ya ce haramun ne sai wani ya rasu a ra'aikar hamuwa ya rasu baka ga baka ga kanin miji ba shi kan ba zai iya shiga ba annabi ya ce alhamu da mutu a mutu ma yake kenan ai ka gane a mutuwa kenan karin miji ana sakanta ba zai iya auren ta bane tun yaushe annabi ya ce ai mutuwa kenan ai wannan ai ma'aikata kenan ma'ana bala'i kenan ba yarda ba sai da wani muharrami shi kansa a shari'ar musulunci kaga ka zo ka ce za ka tabbaka wannan umarnin manzon Allah ne amma ka tabbaka sai a ce ta wannan wannan mugun hali ka gaishe nan wai wai dan uwansa ba uwa da uba da bai sai shiga gidansa rai wai shi ne ka zaki baban Suman Suleiman karke abin nan imam mai gari da ka zama baliji kawai baka saka shiga mar gida ba kana zuwa lahi alhamdulillah ha mu shiga ciki a'a za mu isar maka da gaisuwa da ka ba laka kawai ba dan uwansa bane ko kai ne waye birki kawai ba kai saka shiga mara ka gana ji annabi ana tambayar sa a ra'aita hamu hamuwa ya rasulullahi baka ga karin miji ba da ce a mutuwa kenan ai wannan irin wasan nan da ake ma duka haramun shari'a ta hana akwai wasan ganin miji haramun akwai kura wata rana zai iya jawo kura to amma muka al'adar mu ne ka kuskura kace zaka dabbaka wannan hadisin to wa billahi alladhi daga cikin gidan ku za a fara yakan ka kwarai da gaske za a fara yakan ka daga cikin gidan ku so alhamu shine dan aqaribu zawji na kusa da miji kanin miji wan miji wa'annan kenan su ne aqaribu zawji shine ma'anar hamu an gane na wato kanin miji ko wan miji babban miji ko kawun miji na kusa da miji ne amma abin da aka fi sake idan aka fi sakewa da shi dan uwa dan uwan miji ko ya ko wansa ko kaninsa halatta ya shiga kan matar mijin ba so mai hannu ma hannuhu hannuhu shi kar mu riga kar mu wuce wai ba ku san ma'anar abin da muke karantawa ba shi yasa nake son dan yi bayani me hanuhu hanu hamu ana cewa hamu ana cewa hamhu da wawi ana ce hamu ana ce hamhu duk yadda ka faɗa yayi ba ku ji yadda hadisin ara'aital hamwa ba hamwa sai tambaya ba sai annabi ce alhamul maut ai mutuwa ke to hamu yana daukan hamu ma kawai ba wawi na kusa da miji dan uwan miji to hanu ba hanu hanu to suna ne na jinsi shi kuma ana gaya mutum ana gaya doki amma abinda larabawa suka fi sake wannan kalba a kai shi ne wato duk wani abu wanda baki ke kyaman kutar shi na dangane da al'auran namiji al'aura abinda baki ke kyaman kutar shi al'auran da abinda duk take fitarwa ka sai baki yana kyaman faɗinsa cikin jama'a fitsari mani mazi wannan abubuwan kaji an faɗe su da sai dai wurin ɗaukar karatu ai a haka kawai ka zauna kai ta sani wanda an kai ka zama mahaukaci ne a ƙa'ida ba kina kyaman furta su a gaban kowa to su ne hannu nan ce hannu to wannan ake wannan abu da ake kyaman faɗi wani su suka ce a al'auran ce kawai na namiji shi kadai ake cewa hannu hannu da hababba to har yanzu ga tambaya me yasa aka ce abuhu akuhu hanuhu fuhu zumalin amma nan aka ce hamuha ba ce hamuhu ba me yasa tambaya ba sani ba abin da yasa ana so a guda maka hamu hamu iya dangi ne kawai na dan uwan miji yan uwan miji ne kawai don akwai laraba kaɗan da suke cewa ita ma mace danginta ana, ana, ana iya ce musu hamu yana so ya gwada ma maganar da tafi inganci a ƙaribu zauji ne kawai hamu shi yasa da ya tashi sai ce hamu ha bai faɗi akuhu abuhu kamar yadda ya danganta kawai sai ce hamu ha dangin mijinta ka gane dan ya nuna maka zai faɗa can gaba wai ina gaya muku kafin mu isa kar ba mu san me muke yi ba kafin mu je inda zai bayani to waɗannan dukan su sunaye guda shida faturfa bil wali kowanne su ana musu raf'a ana mai raf'a da wali wa tunsabu bil alifi ana mar nasba da alifi wa tujarru bil ya'i ana mar jarra bil ya'i da yayi so sai sharha za ku gata shi ko hadha huwa al-babu al-awwal wannan shine babi na farko mimma kharaja an al-asli cikin abin da ya fita daga asali shi ba baya cikin asali asali shine me shine wanda muka wanda kuka karanta a baya alamatun asliya da alamatun فرعية علامات الأصلية سنة الضمة الفتحة الكسرة da kuma hazfu harkatil harkatal liljazmi mun karanta duka za ku tar da shi in kun koma karatun mu na baya to asliya kuma su ne wanda za a zo a rika cewa turfa'u bil wawi tunsabu bil alifi tujarru bil yayi ba bil haraka ba an gane bayani to wannan asma'ul kamsa na cikin babin da ya fita daga asali shi ma baya ba mar irabi da abin nan anwa'ul irab na asliya da far'iyya ake masa wa huwa babul asma'i as-sitta shine babi na sunaye guda shida al-mu'tallatu wanda aka wato suke da illa suke da illa al-mudafatu wanda kuma suke aka yi idafan su jingina su wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dumali fa innaha wa innan sunake guda shida turfa'u ana musu raf'a ne bil wawi da wawi niyabatan an dhammi wawin yana na'ibtan dhamma ne instead of do instead of dhamma sai a sa wawi an gane za mu zo duk zai fasfasa su za ka ji abin yadda yake filla filla insha Allah wa tunsabu bil alifi ana mar nasba ne fatahan sa kenan wata lisa na sama bil alifi da alifi niyabatan anil fatati wato alifin yana na'ibtan me fataha wa tujarru bil ya'i ana yin jarra ana mai jarra wa'annan sunake guda shida din da ya kisiran su kenan maimakon kisira niyabatan anil kasarati a maimakon kisa ta ƙulu to ga misali na a fili zai ma fi filla filla za ka ce ja'ani me ku duba mana ja'ani abuhu ja'ani abuhu babansa ya zo min to abuhu kaga da ba don da a ce na asliya da shi ake ja'ani abun alaman ta zama domma an gane to amanan sai aka ja ni abuhu sai ce abuhu kaga an yi nasu an yi dom an yi rafa ne bil me bil wawi sannan ra'aitu abahu kaga da a ce babu ba a jingina shi ba a mar idafa ba sai ce ra'aitu aban kawai sai zama da asliya ko bil haraka na asali ra'aitu aban amma na aka ce ra'aitu abahu aka yi masa nasba da me alifi sai aka ce marartu bi abihi instead of marartu bi abin ina dai an gane bayani inda babu izafan nan hu din nan da aka sawa a ƙarshe da aka ce marartu bi abin kawai farkon nan ma ja'ani da babu abu hu din nan hu din nan da sai ake ra'aitu ja'ani abun nan ma abahu din nan da babu abahu sai a ce ra'aitu aban kawai da fatha da nasba din na zahiri na asali ba za ta far'i ba amma nan sai a ce ja'ani abuhu sai a ce turfa'u abuhu yurfa bil wawi ra'aitu abahu yunsabu bil menene alifi maratu bi abihi يجر بالماء بالياء ما بالكسرة ما وكذلك القول في الباقي haka zancen yake a sauran ma dukansu to ko za ku sauran yadda aka yi ja'ani abuhu ra'aitu abahu marartu bi abihi to sai mene na biyu abuhu sai mai akuhu ko to amini na akuhu din muje mutum daya ne ɗaya za mu yi kamar yadda aka yi wannan zaka yi shi ja'ani abuhu ra'aitu abahu marartu bi abihi eh in an ce abuhu ba ja'ani abuhu eh a'a ba kai dayan ba ai nasba tukunna ha ja'ani akuhu kace sai me kamar wancan za'i wancan na baya ja'ani abuhu ra'aitu abahu marartu bi abihi wannan kuma ja'ani kace akuhu sai ne ra'aitu akahu marartu bi akhihi alhamdulillah ja'ani akuhu ko akuhu marfu'un bi me bil wawi ra'aitu akahu akahu mansubun bi me bil me bil alif marartu bi akhihi yujar yujar bi me bil ya shikenan amma inda akli ne sai ake ne ra'aitu sai ja'ani akul ra'aitu akan marartu bi akid shine asali kenan amma far'i ne wannan sai ce ra'aitu ja'ani akuhu ra'aitu akahu marartu bi akhihi to na gaba sai me hamuha to amini wani kuma yayi bismillah dole ku fa sai kun yi dole ne wani kawai ya dauka yi mutum da yadda aka yi wa inna haka za ku yi shi ya ali
a'a ai hamu ha zaka ce ai ka manta ne shi ka ai ba hu bane
hamuha yawa ja'ani hamu ha
ra'aitu ram- ra'aitu
je kama da sauri sauri ra'aitu hama hamuha hama ha din da yadda na farkon hamu ha kuma hamaha ra'aitu hama ha kaga tun sabu bil alif kenan mhm.
ra'aitu ah, marartu Mhm.
hami ah, hama hami- bi
ra'aitu marartu bi.
hami-
bi me
bi hami bi
bi hamiha yi haka ne bihamiha haka ne marartu bihamiha haka ne jo- haka ne ja'ani hamuha kaga hamuha marfu'un bil bil wawi ko Mm.
ra'aytu hamaha mansubun bil bil mim hamaha bil alif marartu bihamiha shine me majrurun bi me bil yayi to sai sai me ham Mhm. wani kuma yayi hanuhu Mhm. bismillah wana Mhm. Kenan, ka samu ɗaliban yan wanka ni na gane ai alhamdulillah Eh, mu je. sai waye bismillah جاءني حناها eh ja'ani حناها waye ba ha bane nan نعم جاءني حناه حناه hanuhu Na.
ya zaka ce hanahu kuma جاءني حنوه mhm رأيت ra'aitu dai رأيت حناه hanahu mhm
نعم مررت بي حنيها bihanihi alhamdulillah ja'ani hanuhu ra'aitu hanahu marartu bihanihi ja'ani hanuhu kaga marfu'un bil wawi ra'aitu hanahu mansubun bil alif marartu bihanihi majrurun bi ma limaza bil ya to sai fu waye zai mana na fu kuma bismillah mhm to bismillah ma wani ya mana kayan muke aiki da shi ba kuma yana ta tafiya kuma nan duk kowa cikin colleagues din sa yake kunyan me zaka ji in kai aka gyara a shikenan ka daga ranar ya gyaru shi kam zan fa nuna yanzu kam aha bismillah to a da muka yi mana bismillah bismillah na fuhu din nan bismillah Mm, bismillah bismillah
جاءني mhm
فوه to kaga inda inda inda lissafin ya kwabe kenan sauran duka ana cewa ja amma banda fuhu ka taba jin baki ya zo tun da kake Kake- ka taba jin baki ya zo ai ba ba ku lura da shi yasa na fassara muku ba kar da ba abin da nake tsoro ke da kar a zo ido wannan ai kwa ba ka ji ja a yi fuhu ba shi da ya zo ido baki yana da kafa ne Eh, to sai a kirkiro wani kuwa wannan bai yi ba Mm.
ra'aitu to ali yi mana Mhm. a ai ba ito ra'aitu ba sai kai sai kai na farkon tukunna ai wannan kai mafuli ne eh din kai ba qala li hu wani kuma ya kawo laki a'a ba kai kuwa ya zo da bakinsa a da ba iya zo ka ai hada bakinsa da ba ba ya ka faɗa ba Kap- Alamak. Lampu. Eh? Kai Apa? Ya kulu huwa ni. Shi yake ci bakin sa kan taurawa yake. Yo, bakin ma ba wai shi bane dukan sa yake taunawa. Hakuri ne. Mun je sai waye. Sai waye. a kirkiro har a dace wani kwamaru sai hakilo ni kauna sani to misali sai ka ce haza fuhu haza fuhu wannan bakin sani to sai ne kuma to sai na biyu shi ana iya yin irin na wancan a'a kuku ka da aikin kuku kai da aikin fahu ne mafuli ne ai ra'aitu fahu ra'aitu fahu na ga bakin sa to sai na karshe ai da wanda bara su yi ko mana ya wuce bakin sa ai na wuce shi ka wuce bakin sa shi kadai yana zaune kenan bakin a gida to sai ne kuma wani ya kirkiro shi ya dace shi kenan sai a ja gut هذا فوه رأيت فاه sai na ƙarshen ko shi ma an kasa ba wanda zai jaraba yadda kuma zai zo ya zama a yi mara jarra da ya'i haka za ku kawo shi amma ba zai karɓi wancan ba marar su biki a hawa a kawo wani haza muhu ne ai ba taba ba ai haza mubtada ne ba kuma a zo a yi kisira kabarin sa abba ai mubtada kam har abada marfu'i ne kabarin sa ma har abada marfu'i ne haza fuhu bai taba yi ba ba a ba Allah sun rai arabe yin da tai to kar kan bin matafi wa nazartu ila fihi na kalli bakinsa na yi duba zuwa ga bakinsa yana magana ke ne nazartu ila fihi Allah ta da yawai suka masu masu hikima sun kwakwafa misalin nan kar wata rana in zo in ce assignment alquran in ce kuma kai ne su kadai kamin kawai kawo min example kaga wai nan da muka su zaka ne mai komin alquran ba abun mamaki bane wallahi zai yi kai test a aji in zan rubuta abuhu akuhu fuhu hanuha hamuha hanuhu zumalik da fuhu in ce ka mini ka kawo kai raf'ansu bilwari nasbansu bil alifi jarransu bil yayi sai shi kawai ai wannan misalin kana sai da kamun suna san baka manta karatu ba good good good haka zan ja maka ka ce mana misali kamar yadda muka faɗa ko ina ne ma misali ina ne rawa ja'ani abuhu ra'aitu abahu marartu bi abihi ja'ani akuhu ra'aitu akahu marartu bi akhihi ja'ani hamuha ra'aitu hamaha marartu bi hamiha sai ja'ani hanuhu ra'aitu hanahu marartu bi hanihi ko hadha fuhu ra'aitu fahu nazartu ila fihi to sai kuma du malik ai mini cikin irin na farkon ne wancan na bayan kar ma in wahala abakar musa ba abakar ahmad ba abakar musa har da jira ba to bismillah yi mana lirajin su malik irin na sauran ne na akuhu da su abu bismillah ja'ani zu malik good Mm-mm, banda zu kam ai kuma zani an kana za malik wa bani kasan ya zo ma qur'ani ra'aytu za malik mhm mhm bi zi malik marartu bi zi malik shikenan ka ka gama ka gama da yarabin magana ya kare to sai mu wuce gaba saboda lokaci Allah ya kai mu ranar da zan zo kawai rukiya ya ga fefa insha Allah شروط إيراد الأسماء الستة بالعراف شرعي لإيراد الأسماء الستة إن جهرما بعد حركة بعد حربة يذوب بعوانا جهرما أكل ب وين جهرما أكل ko ja'ani abuhu kaga ya ce abuhu din nan menene yurfa'u bil me bil wawi harafi ne رأيت أباه يرفع بماء أي ينسب بماء بالألف هذا حرفين ألف مررت بأبيه يجر بالماء يا كذا يا حرفين شرطه آه يلي إرادة الأسماء الستة ده حرف ده حركة ده حرفي المذكورة وإن أكعمة النن ثلاثة أمور شرط شرط أكو كيش dole sai da wannan sharuɗa ake lirabinsa da huruf in babu wannan sharuɗa zai koma a yi lirabinsa da asali da harafa da haraka a haduha ɗayan sharaɗin shine an ta kula mufradatan sunan da za a yi lirabinsa da harafin ya zama mufradi ba jam'i bane sunan yanzu ra'aitu ja'ani abu kaga abu kaga ai mufradi ba jam'i bane shi yasa aka yi lirabin sa da mai da harafi falau kanat musannatun amma da zai zama ta tasniya ya zama sunaken suna ne na mutum biyu tasniya ba na mutum daya ba to uribat bil alif raf'an za a yi masa lirabi da alifi ne a raf'a kaji kuma ba bil wawi ba da alifi in musanna ne in mutum biyu ne to sai a yi lirabinsa da alifi arab ali ba wabi ba wa bil ya'i nasban sai a yi lirabinsa da ya a wurin nasba ka ji ba ba ba ba ali da a ya nasba kam bil alif ne to yanzu kuma ya ne nasban lirabi ya kai ya kame da hankali ba gaba ka rudewa abinda karanta yanzu ya wargaje kuma ya shi za a yi wa jarra da nasba duka in musanna ne in abu biyu ne kama tu'rabu kullu tasniyati kamar yadda ake li'irabin duk wani tasniya ta qulu ja'ani abawani yanzu da duk ake ja'ani abuhu kaga ai kwaya ɗaya ne babansa shi kadai to ja'ani abawani babanninsa biyu sun zo mini to baraka ce ai bare yiwu da lirabin can ya kasa ni ba bare yiwu ai kace da ani abawa ni kaga rubu'a ne kuma aure amma alamar rubu'a alifi ya kuma yi yurfau bil alifi nan gurin yurfau bil alifi ake cewa wa ra'aitu abawaini baraka ce kamar wancan ra'aitu abahu to nan kuma ra'aitu abawaini marartu bi abawai ni iri ɗaya da na tsakiyar ma duka kuma wannan nasba ne wai haka na biyun kuma wai kisra ne haka amma duk kaddara su ake yi to abawai nan ka je za ka ga an sa wan ko a gabansa na ƙarshe marartu bi abawai ni wan ɗin da nan ƙasa za ka ga wan can ƙasa za ka ga wan bi abawai ni kun gan shi yace ba mashrurun bil ya'i ana mara jarra ne da ya wa alamatu jarri al ya a bilba'i kai afwan majrurun bilba'i ana yi mara jarra ne bi a bawaini din bi da be din ake mara jarra bilba'i wa alamatu jarri al ya alamar jarran sa shine ya da yazo din nan a bawaini li'annahu musanna saboda shi musanna ne tasniya ne su biyu ne da ɗaya ne baba ɗaya ne kawai sai a ce marartu bi abihi da aka bi ai alama ko mai da ko mai hafi to wa in kanat majmu'atan in kuma jam'i ne ma ba wai tasniya ba jam a tafsirin aka yi jam'i da jam'u tafsir an gane jam'u tafsir a mun karanta shi a baya ba ya mun yi bayani ba ko rabat bil harakat shi kan fa dole da haraka za a yi mar lirabi shi kuma zai koma jam'i wato lirabi asli in jam'i ne alal asli akan bisa asali yadda ainihin muka karanta tun farko haka za a ba lirabi ka kauli ka kamar fadin ka ja'ani aba'uka kaga u u kaga da da, da me da harka aka yi mar lirabi in jam'i ne aba'uka jam'u tafsiri ne abu jam'in sa na tafsiri shine aba'uka to in jam'i ne tafsiri da harka ake mar lirabi ja'ani aba'uka ba abuka ba abuhu ba ko ko wani abu makamanci ko aba abahu ko wani abu a'a ja'ani aba'uka da haraka wa ra'aytu aba'aka ba abahu kaman wancan ba ra'aytu aba'aka da harakan ake mara lirabi shi wasali na zahiri na asali wa barartu bi aba'ika kaga shi ka ya fita asiri ba wahala an gane bayan shi wannan bai da wani wahala in jam'i ne na haraka shi bai da wata wahala kaga misali anan in ka je zaka ga ya sa tu ko da wakansa tu aba'uka aba'aka aba'ika alamatu rafiha az-zammatu na farko alamar rafiha zamma wa alamatu nasbiha al-fathatu na biyun alaman nasbar ta fatha wa alamatu jarriha al-kasra na karshen alaman jarran ta shine kasra ga kana a fili ka رأيت آباء آه... رأيت جاءني آباؤك رأيت آباءك مررت بآبائك kar ka zo kana larabci ka ce ra'aitu aba'aka ai ja'ani aba'aka a'udhu billahi sai ba ja'ani aba'uka shine fa'ilin shi ya yake shi ya zo amma in kace ra'aitu aba'aka kai ne fa'ilin naga ubanninka su wanda aiki ya faɗi a kansa har abada fata aiki da shi a larabci wanda ya aiki ruku'a ne da shi ja'ani aba'uka iyayenka sun zo mini ko tambayan aure sun zo mini da bariyanka sun zo mini da kaza ja'ani aba'uka ne iyayenka sun zo mini kaga iyayen su ne suka yi aiki su suka zo shi yasa suka zama da ruku'a amma ra'aitu aba'aka naga waye ya aiki ganin waye shi kai to wanda ake faɗi a kansa ne ko aba aka sai zama aba aka marartu bi aba ika bi din nan shi ya jawo aka musu kisra na wuce su babanka babanninka na wuce babanninka bi din shi ya mai da shi ya zama ika bi aba ika saboda harafi ne ɗaya daga cikin harufin jarri guda goma sha biyu wanda inda ya zo duk abin da ya biyo shi kisra ake mata to sai ne wa in kanat majmu'atun eh majmu'atan jam'a tasfihi idan kuma jam'i tasfihi aka masa ba ba jam'i taksiri ba jam'u taksir jam'u taksiri shine wanda muka fada aba'uka abun sai ake aba'uka kaga an yanka shi ba yadda ba jonawa kawai aka yi zama jam'i ba an kwaci ba shi a abu aba kaga an kwa an gurbata shi shine jam'u tafsiri yan kare jam'i mufradin an ba wai an jona wani abu a gabansa ne ya dawo jam'i ba to in jam'u tafsirin ne ba wanda ne jam'u tafsirin shine jam'ul muzakkar salim akwai mun karanta muannas salim a baya to akwai kuma muzakkar salim to wannan jam in kaji an ce jam'u tasfihin a larabci ana nufin jam'ul muzakkar salim ne wancan muannas muka karanta sama wa tu ko fadima tu kinda tu ko da sauransu to wannan kuma jam'ul mu- eh, eh, jam'u mu'annas salim ai muzakkar salim dan mazantaka ne ko ribar bil wawi to shi kan in shi ne ana mar irabi da wawi da shi kuma raf'an a halin raf'a kenan wa bil ya'i nasban ana mar irabi da ya aurin nasban nasba fa amma da ya kai gaji wa jarra haka wurin jarra ma da ya ake masa lirabi تقول ذاك شيء جاءني أبونا جاءني أبونا أبونا جاءني مذكر السالم مؤنث السالم أي جمع تكسير شيء آباء آباء آباء أما جمع مذكر السالم شيء من أبونا yanzu haka in kai wani sai ma dariya da ce kaji wani kuma wai wai abuna babanni da yawa kenan shi abuna kaga abu ne ai sai ka kara wawun da nunun a gaba kaga bai zama jam'u tafsirin ba ba a gurbata ne ba mufradin ba abun abuna daga yau faɗa kanka tsaye a gaban kowa kar ka ji tsoro abuna ja'ani abuna Mhm. Kace ja'ani abuna wani zai ba dariya kuma bai san shine shine za a yi wa dariya ba sai ka san me kake yi ra'aitu abina bare yi ka ce ra'aitu abana ba ka ce tunda maf'uli ne mansubi dole sai an bar alihi a'a ra'aitu abina in ka ce abana ba ba wannan ba jam'i bane sai dai ka ce ra'aitu abawaini nan kuma nan kuma ya koma tasniya ba jam'i ba ra'aitu abina kaga mansubi ne bil ya'i ai man nasba ne da ya ya ita ne sanadi da wato alaman nasba ana sannan wa marartu bi abina na wuce su babanni kaga wannan majruri ne bil ya hayya eh to bari mu mu kare zanen layi mana sai mu abin nan walam yujma minha hadha al-jam'a illa al-abu wal akh wal ham a cikin asma'u sita guda shida nan ba wanda ake wa irin wannan jam'in sai guda uku kawai da al-abu da al-akhu da al-ham sauran karka ce zaka musu jam'i irin wannan ana ce al-abu ana ce abuna al-akhu ana ce akhuna al-hamu ana ce hamuna amma kar ka ɗauko sauran ka ce su ma za ka musu irin wannan jam'i haramun ne a larabci ba a yi kar ka ce hanuna misali hannu kenan ka ce hanuna a a kai kai to mu dawo abu jam'u taksir nasa shine me abu jam'u taksir shine me aba'u muzakkar salim shine me abuna da dukkan ku nake tambaya ba jabu tafsiri shine mai kai na biyu na abu na kana yin wani abu ba to jam'u muzakkar salim ba Eh? abuwa sunan wani gari ne ja tsakanin maka da madina wallahi a can aka yi kabarin mahaifiyar ma'aiki in shi kake so ka fara kwarai abuna shi ne na faɗa yanzu mala to aku aku muka ce ana ce akuna ko muzakkar salim to in abun nan ne ba in jam'u tafsirin ne ba me jam'in sa yana da jam'u tafsirin yana da jam'u muzakkar salim muzakkar salim akuna to ɗayan ba jam'u tafsirin masu yawa yan uwa masu yawa eh eh ikhwanu yana ɗauka amma ainihin jam'insa shine ikhwa innamal mu'minuna ikhwatun to alhamu mun ce yana ɗaukar jam'insa muzakkar salim shine hamuna ko hamuna to jam'insa tasiri ba eh to al'ahma al'ahma'u al'ahma shi ne jam'insa jam'u tafsirin nashi to mu dawo a gurguje daga farko aka ce illal asma'u sita banda asma'u sita su kam wahiya su ne abuhu akuhu hamuha hanuhu huhu dumale faturfa bil wawi ana musu rab'a da wawi ja'ani abuhu kenan وتنسب بالالف انا مش نسبه ده ليه الف رايت اباه وتجر بالياء انا مش جرى ده ليه ياي مررت بابيه كده ومثال ده ما يقول ابو جدي شرح هذا هو الباب الاول wannan shine babin farko a cikin babobi guda bakwai da yake zai kawo maka din nan har ma yake wa tasaru murru bika hadhihi al-abwab mufassalatan baban baban zai zo maka babi bakwai din nan dukkan su wanda suke alamomin al-irabi din nan na far'i ba na asali ba zai kawo shi babi guda bakwai din ɗaya bayan ɗaya to na ɗayan shine asma'u shit babin farko kenan in kun koma duk Allah ku nemo mini karatun da muka yi na wancan din wanda muka yi wannan din in kun kwakulo shi sai ka jura in ka saurare shi zaka fi gane wannan karatun da muke yi an gane yawa hada huwa babu al-awwal wannan shine babin farko cikin bakwai da yake zai kawo maka yayi tafsirin su filla filla min makar da anil asli wanda ya fita daga cikin lirabin da za a yi masa wato lirabi da da asali ba na farki ba na reshe ba wanda za a yi da ba wanda za a yi shi da haraka ba ko ma'ana da wasali ba da harafi maimakon a ce يرفع بالدمة ينصب بالفتحة يجر بالكسرة شين أسلي أي ونم وما أسلي بونم فالإنك سيدي أتي يرفع بالواو ينصب بالألف يجر بالياء كان أسلي فالإنك ده صورة ما تبيوش هو باب الأسماء الستة وانا شين باب الأسماء الستة المرسلة وانا كده إلا ليس أكثر من إلا nake abu hu ai ya zama yana da illa ba ce abun ba na ce abun lafiyayyen karshe karshe abun kawai na ce abu hu ya zama mutallul akhar ba za ka iya lirabin sa yadda ake lirabi ba dole sai kayi aro kayi wani abu daban ya ani abun shikenan ka lirabi hankali ka kwance da haraka amma ka ce da ani abuhu kaga dole ya kace yurfa'u bil mai bil wari kaga ya zama yana da illa karshen sa bara ayi lirabi yadda ake so ba sai dai kai niyabatan anil kaza anil dhammi ko yunsab niyabatan anil fati niyabatan anil jarri in kai da kasra anil kasri aha al mudafatu wanda aka yi mar idafa yana da illa kaga abuhu bai zama abun ba illan kenan sannan mudafatun an jingina masa ha ba ce abu kawai aka shiyo ba ya ce hu kaga yana da mudafun an jingina shi da wani abu amma asalin kalmar kan abu ne amma an ce abu hu aku sai aka ce aku hu an jingina masa wani abu mudafatun ko hamu ha ainihin hamu ne aka ce hamu ha hanu hu ainihin hanu ne aka ce hanu hu fu fu famu sai aka ce hu hu ko zu kaga sai aka ce zu sai aka jingina shi da malin zu kan ma'abocin ma'abocin zu rahmatin annabi kenan ko ma'abocin rahama kaga shi ma an jingina ne ja'ani zu rahmatin ra'aytu za rahmatin marartu bi zi rahmatin ko ina kalma ta zo zaka iya mata mirabi ai irin wannan din haka zaka juya amma kai dai ka kuskura ka abinda baya tafiya ka zo ka ce ja'a ni bu kamar yadda na yi ne ja'a bu so fa inna hatu fa bil walid niyabatan an dham in an zo li rabi sai ai rab'an sa bil bi bil walid instead of me dhamma wa tunsabu bil alif za amar nasba da me alif niyabatan anil anil me fathati instead of me fataha wa tujarru ana mar jarra bil ya'i da ya niyabatan al kasrati instead of ay jarra da me da kasra تقول ذاك جاءني أبوه رأيت أباه مررت بأبيه وكذلك القول في الباقي جاءني أبوه كذا جاءني أبوه دولة كتي أبوه بركة جاءني أباه با bai taɓa yiwa ba shi baban shi yayi aiki dole ya ce za a ne abuhu amar uba jawabi ra'aitu kai kai aiki dole ya zama abahu wanda aiki ya faɗi a kansa naga babansa bare zama ra'aitu abuhu wa a haba haba dukan ku kun yi aiki kenan bare fasaru ba ai ra'aitu abuhu ba alquran bare fasaru ba naga to ya zaka wanda duk aiki ya faɗi a kansa dole ba zai zama da ruwa ba ra'aitu abahu ba abuhu ba ba kuma ba zai yi ra'aitu abihi ba ra'aitu abahu maratu bi abihi bare yi maratu bi abuhu ba aba Allah dole bare kuma marartu bi abahu ba a marartu bi abihi saboda harafin jarra ya zo bi wa kadhalika alqawlu fi baqi fil baqi haka zancen zai zo misali a sauran ma shine kuka yi ra'aitu ja'ani akahu ra'aitu akahu ja'ani akuhu ra'aitu akahu marartu bi akhihi sai me hamuha ja'ani hamuha ra'aitu hamaha marartu bi هنيها هنوه جاءني هنوه رأيت هناه مررت بي هنيه سيدي هذا فوه رأيت فاه نظرت إلى فيه سيدي جاءني ذو مال رأيت ذا مال مررت بذي مال شكرا كاغم ذاك شروط إراد الأسماء الستة بالحروف شرعي لإراد الأسماء الستة ده حروفها shine zamu karanta nan wa shuru wa wa shartu iradi hadhihi al-asma'i shar'in yilli iradi waɗannan sunaye bil hurufi da harafi al-mudhakkarati ay al-madhkurati wanda aka ambata salasatu umuri lamura uku ne za su jawo ayil irabin wannan asma'u siti din da harufa wanda aka ambata din nan wawi da me alifi da yayi to sharadin da zai jawo ayil irabin su da su uku ne ahaduha na daya an ta kuna mufradatan ya zama mufradi suna ba jam'i ba ba tasniya ba in mufradi ne za a yi mar irabi yadda ka sani wanda muka yi nan yanzu haka za a yi in mufradi ne falau kanar muzannatan amma fa da zai zama tasniya abun ya zama biyu bil eto uribat bil alif rafa dole za a yi mar irabi ne da alifi a wurin raf'a ne raf'a bara a ce bara a yi mar irabi da wari ba in musanna ne wa bil ya'i nasban haka nan kuma nasbansa wurin da za a yi mar nasba bil alifi din nan to nan kuma ya za a saka za a yi mar nasba ne bil ya wa jarran haka nan za a yi mar jarra kisra kenan bil ya'i da ya din shi kam daidai ne dama kullum kama turabu kullu tasniyatin kamar yadda ake lirabi dukkan wani tasniya taqulu zaka ce ja'ani abawani ja'ani abawani kaga abawani marfu'i ne bil alif sannan wa ra'aytu abawaini naga ubanni biyu kaga mansubi ne bil mai bil yayi bayan da kayya ba ai man nasba da alifi ba mansubun bil yayi wa maratu bi abawaini na wuce ubanni biyu kaga shi kam daidai kenan ma majruri ne bil mai biliyadi kamar jarra daya wai kanar majmu'atan idan aka yi masa in kuma jam'i ne ba maimakon abu abu bai zama abawai ne ba sai ya zama jam'i abuna misali to shi kuma ya za a yi jam'u tafsirin amma jam'i na tafsiri misali eh, aba'u shi ne jam'u tafsirin ukuribat bil harakati to nan kan fa bara amar miradi da me ba da harafi ba sai da haraka da wasali za a amar lirabi shi in jam'u tafsirin ne alal asli akan miradin asali da kuka wuce na farko can ka kauli ka misalin faɗin ka ja'ani aba uka ra'aitu aba aka marartu bi aba ika to wannan haka za a yi rabin ta da da wasali shi ka ba da harufa harufa ba alaman eh, rufu'ansa damma alaman nasbansa fata alaman jarrarsa me ha kasra wa in kare majmu'atan jam'a tafsihin in kuma amar jam'i da jam'u tafsirin eh tafsihin jam'ul muzakkar salim kenan ko nace muku to da bari liwawi raf'an za amar lirabi da wawi raf'a aw rufa to bil ya'i nasban za amar lirabi da ya aw nasba wurin nasba amma da ya wa jarran haka wurin jarra ma za amar lirabi da ya taqulu zaka ce ja'ani abuna ja'ani abuna ra'aitu abina wa marartu bi abina haka za a yi musu jam'i walam yujma min ha hadha al-jam'a illa al-ab wal akh wal am amma ba a yin jam'in nan irin wannan jam'ul muzakkar salim ga kowanne a cikin shidan nan sai abu da aku da hamu shine nace muku abuna akhuna hamuna shikenan amma jam'u tafsirin nasu shine aba'u na abu aku kuma ikhwatu sannan hamu kuma ahma'u kenan magana ya kare shine karatun da muka oke akwai gaba ko wai muka tsaya to sai muka ce abuna can kasa tiri kenan za ka gani abuna fa'ilun marfu'un in an ce kai irabin ka abuna fa'ilun marfu'un fa'ili ne wanda aka raba wa alamatu rabihi alwawu alamar rafan sawabi لأنه جمع مذكر سالم domin shi jam'i ne muzakkari salim abina shi kuma maf'ulun bihi mansubun maf'ulun bihi ne wanda aka yi nasba wanda aiki ya faɗi kansa wala matu nasbi al-ya'u alawar nasbar da ya'i da yana jam'u muzakkari salim domin shi jam'i ne muzakkari salim an samu ko mutum da ya gane duk abin da muka yi nan duka to kun san menene wato sai a haka na hauki yana sani akwai wani bayani idan ana na hau ba ka ganewa kaman gane nake ka koma gida ka je ka haddace ka'ida inda gaske kake kana so kai karatu ko baka gane menene ba kai kun aje karatu ma abinda za ka karanta ka je ka haddace ka duke shi kafin a karanta tun daga shi a hannu you just photocopy it to, to go and memorize it abinda za mu je gaba ka je ka duke shi a baka san ma me kake karanta ba an da sai rike shi kan in an zo karatu sai kaga kawai ana ganewa ka san damuwar mu ne wanda yace zai koyi larabci a kasar ba'a ne inda ba larabci ake yi a gari a ƙasar ba to zai haɗu da ɗan karin wahala duk wanda ya ce zai koyi larabci a ƙasar baƙaƙe inda a ƙasar ba shi ne international language da ake yi a kasuwa da a dandali da a bakin titi ba to zai fi ɗan karin wahala larabcin ba a yi sai a aji kawai da an fita aji shi kenan magana ya ƙare to zai ci kwakwa kafin ya koya shi yasa za ka ga mutum ya yi karatun littafi ya je har makama aluka ya yi karatun fiqh har muktasar har mudawwana ya yi nahau har albaharul muhim na shi abdullahi gwani ko alfiya ta ibn malik ko ma wanne ya yi zurfafa da ya kure hadaka in dai karantawa haka da ya yi batin lifi in ya zo yana magana da wani in ba sa'a ba sai ka ga an samu akasi kana ji malami ne kana ji da shi malami ne wani balarabe ya faɗo a zo ala ya zo yana ba larabci daga malamin ku yana hada zuba duk abin da aka fara zai ci amma ba zai iya communicating ba saboda mai ya kashi a kasar baƙaƙe wanda ba shi ake tattaunawa shi ya gaba in za ka ja zai fada amma yanzu a ce za a yi magana nan nan nan yanzu za a bari a fada duk yadda ya larabci zai ke fasara ba zai iya yin magana ba dama dama ma a zo ana faɗi ana magana yana ɗan fassarawa din nan amma a ce za su yi magana su biyu wallahi sai ga malamin ga ya hada su ba malam sai dai in ya koyi tabbiyar in ya iya tafi to haka ba matsala ko bai karatu da yawa ba kuma sai ya baka mamaki wanda ya koyi larabci haka ba da karatu zaka ga zai ba wa wani kunya ma wani mai ilimi sai ka ga suna magana ka dauka wancan din bai iya ba da wannan ya fi hadin yanzu gaban Lagos da Abuja in mutum ya ce zai koyi turanci amma mai sauki saboda shi ake a titi shi ake a tasha ma shi ake a ofis a ko'ina amma a yola turanci ake yi fulful ne a maiduguri kanuri da hausa kano hausa zalla gombe hausa kace za ka koyi turanci kaga za ka ci kafa in ka bi da ajin ku ajin ku ma yanzu ba kowane aji sai private schools ake yin turanci kaga koyi turanci shi yasa yake wahala mutum ya gama jami'a ma an zo za a yi turanci zai gaji a yes yes yes to abu na gama yes yes ma sai ya ji tuki okay okay okay yes to la shi ba haka na'am na'am na'am na'am aiwa aiwa aiwa to shi ne damuwa to kuma shi dan adam yana da wani yana da wani mentality wai in an ce yana wai yana jin kunyan ya bata dan zo larabci ne wai kana jin kunyan ka bata to tsoron wa zaka ji da haka shi zai hana ka koya dama a matakin farko ka riƙa yin larabci da wani ɗinka dan ajin a ba ka ji tsoron da shi kyau shi ma ajin yake na biyu sai sa'adin ka kenan ka rika koyon yi musu larabci kuna kwabawa kuna dariya din daga nan sai ka fara jefa wanda ya dan fika kana in ka ji ka saba da sa'adin ka su kan kana gani ba ka tsoro ko kai bulanta ba ka ji tsoro saboda sa'adin ka dariyar ne zai ma aji guda to sai ka dan fara fita awe kana da ni mutumin da kake ji yana kan yin larabci to sai to sai ina ga dalika kai fa hal wai an eh eh ka ya dan yi ma kana dan tsoro tsoro har ka saba to sai ka fara yi wa wanda suka fika sosai kuma ba ka ko ba waye zaka yi to da haka za ka koya ma ka je kana tsoro amma larabci to haka dai ba yanzu za mu koya a bauti bauti na kawai shikenan a'a a koya da Allah ina bi mu hankali ne nan gaba za mu koma duk misalai in an dan fara jikewa in kai hausa ma a ajin na hau za ku san naira nawa ne kalmar ka amma ba ran fara daga yanzu ba akwai sanarwa ne